Allah kenan za mu dora kan inda muka tsaya karatu wannan littafi albarka na sahih bukhari yau za mu tashi ina jin babu wafdi bani hanifa wa hadisi sumamata ibn uthal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وقت بني حنيفة وحديث إمامة الأنصار قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل النجم فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له تمامة بن أسال فربطه بسارية من سرايا المسجد وخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما عندك يا تمامة فقال إني خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دمي وإن تنعم علي وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فترك حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا تمامة قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد بعد الغد فقال ما عندك يا تمامة قال إني قال إني ما قلت لك فقال أطلبوا أطلبوا ثمامة فانطلق إلى فانطلق إلى نجم إلى رجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجهه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجه وجهي إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب أحب إلي أحب البلاد إلي وإن وإن خيلك أخذتني وأنا أريد الأمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وامره ان يعتمر فلما قدم مكه قال قائل صبوت قال لا والله ولكن اسلمت اسلمت مع محمد صلى مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا ياتينكم من اليمامه حبة حبة حبة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
wannan babi yana magana ne akan wato jama'ar bani hanifa ibnu lujaim ibnu sa'ab ibnu ali ibnu bakr ibnu wa'il kabila ce sananniya banu hanifa ya ce kuma bayanin hadisin sumama ibnu usal ثمامة ابن أسال ابن النعمان ابن مسلمة الحنفي yanda abin yake ya kawo riwayar Abdullahi bin Yusuf Abu Muhammad a Tinnisi daga Lais ibn Sa'ad al-Imam sai ce daga Sa'id bin Abi Sa'id shine Kaisan al-Maqburi ya ji abu huraira yana cewa ba asan nabi sallallahu alaihi wasallam khailan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wasu mahaya ana mahaya doki ya tura su qibala najd jihar najd da suka tafi sai suka haɗu da wani bawan Allah shi ne ce faja'at birajulin min bani hanifa yuqalu lahu sumamatu bin usal sai suka zo da wani mutum daga ƙabilar bani hanifa sunan sama sumama ibn usal فربطوه بسارية من سوار المسجد sai suka tamke shi suka ɗaure shi da irin sariya wannan amud kenan fila daga filolin masallaci suka tamke shi suka ɗaure shi fakaraja ilaihin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fito ya biya ta wajen wannan mutumin da aka ɗaure faƙala ma za inda ka ya sumama annabi shi ya kai sumama me ya faru me yake wajenka me ya faru larabawa sukan tambayi mutum yaya kake ciki me ya faru sai shi ma za inda ka قال عندي خير yace ni kam lalle akwai alheri ya Muhammad a tattare da ni in qataltani taktulu za damin in har ka kashe ni to ka kashe wanda yake ana binsa jini ana binsa bashin jini a in taktula in taktulni in ka kashe ni to ka kashe wadda yake za damin wanda yake akwai jini a kansa shi ma ya yi wani abin na ta'adi ya yi ƙwarai jarumin mutum ne amma wato jure wanda ya faɗi maganar ya yi ƙoƙari daman ya cancanta ka kashe in ka kashe ni ka kashe wanda ya cancanta ya rasulallah to kaga a ce za a kashe mutum ya ce wai in an kashe shi an kashe wanda ya cancanta ai ya yi ƙoƙari ƙwarai kuwa babu wani laifi a kanka ya muhammadu don ka kashe ni ya kwarai kuwa tun da ya ana bin jini damar shi ma ya kashe wasu wannan ba fa ibn khatal ba idan ka kashe ni ka kashe wanda yake damun ana bin sa bashin jini to ba wani aibu a kanka ba laifi kai ba ya muhammad sallallahu alaihi wasallama wa in tan'am idan kuma za ka dan wa in tuni'im tuni'im ala shakir in ku kai mun ni'ima ka kyale ni to kai ni'ima ga mai godiya ai kwarai kuwa in kuma dukiya kake so in kunta turidul mana fasal minhu ma shi'ta in dukiya kake so to ka nema da abin da kake so na dukiya sai mu baka faturika hatta kana al aka kyale wannan bawan Allah har sai da gobe ta yi annabi ya sake dawa ce maza inda ka ya sumama ya maimaita masa irin abin da ya faɗa mai jiya ma qultu laka in tun'im tun'im ala shakirin fatarakahu hatta kana ba'da al-gadi asiri kai washi gari kuma ya sake zuwa manzon Allah yace da shi ma za inda kai ya sumama yaya ya kai sumama qala indi ma qultu lak yace ai abinda na gaya maka din nan shine dai ba ƙari faƙala atliku sumama annabi ya ce kai ku sake wannan bawan Allah sumama ku sake shi suka sake shi kina annabi ya masa ni'ima din kenan ya kyale shi فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ya tashi ya tafi wajen wani dabino da yake kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam naklin ne naka ko najlin naklin ko qarib min al-masjid fa iktasala yaje yayi wanka thumma dakhala al-masjid sai ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shine aina tambaye ka to wannan sai zama wani ruwa wani wuri ne mai zubar da ruwa wani wuri ne wanda yake akwai ruwa a wurin ya je ya yi wanka ila najlin kenan shi sa na tambaye ka na ce ila nakhlin ko najlin ila najlin ne ko ni ina ga kaman kuskure ne saboda an ce najlin ana nufin wato wani wuri da yake dan bulbular da ruwa a kusa da masallacin annabi ya je wanka daga nan ne mutane suka samu cewa in mutum ya musulunta ya yi wanka cewa duk wanda ya musulunta ya yi wanka amma gaskiya umarnin ba na dole ba ne ba dole ne don mutum ya musulunta sai ya yi wanka ba eh shi ne ake cewa wankan musulunta eh to amma nan ɗin masu suna cewa ba annabi ne ya ce ba shi ya je ko yawwa sai da ya je wankan sai abin nan ya ce ashadu Allah ilaha illallah ya yi kalmar shahada wa ashadu anna muhammad rasulullah ya ce ya muhammad wallahi ma kana ala al'ardi wajhun abghada ilayya min wajhika kai ya yi kalmar shahada kaga ya musulunta kyakkyawan mu'amala da annabi ya masa da sakin fuskar da ya masa da baiwa da ya masa wannan ya sa musulunta sai zo yake cewa manzon Allah wallahi babu wata fuska a duniya da nake kinta irin fuskar ka subhanallah yace faqad asbaha wajhuka ahabbu alwujuhi ilayya yau fuskar ka ta zama ita ce fuskar da na fi so a duniya jiya yana kinsa yau kuma ya dawo wallahi ma kana ala al-ardi wajhun abghada ilayya min wajhika faqad asbaha wajhuka ahabbu ilayya ahabbu al-wujuh ilayya wallahi ma kana min dinin abghada ilayya min dinika wallahi zan gaya ma gaskiya babu addinin da nake fushi da shi nake kinsa irin addinin ka ya Muhammadu fa asbaha dinuka ahabbu ad-dini ilayya sai yau gashi addinin ka ya zama shine addinin da na fi so yace wallahi ma kana min baladin abghada ilayya min baladika kai gari ma babu garin da nake fushi da shi bana son sa irin garinka ka yana nufin madina kenan amma fa asba baladuka ahabbu albiladi ilayya sai gashi yanzu garin ka yanzu shine garin da na fi so ya gaya masa da ga yadda yake yanzu kuma ga yadda yake mana lokacin yana kafirci ga yadda yake yanzu kuma ya shigo musulunci ga yadda yake kuma gaskiya ne duk kafiri bai san annabi sallallahu alaihi wasallam nam a kwarai kuwa to amma yanzu gashi addinin ka shefu soyuwa a gare ni ya ce wa inna khailaka akhadhatni mahaya dawakinka jaruman mutanenka sabanka sun kama ne shi ne a khazat ne ni na yi niyyar umra إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى مياكك غني sai manzo Allah ya masa albishir ya ce je umararsa ka je ka yi umararka wa amarahu an yi atamira falamma kadima makkata yanda ya zo makka akwai me e fa basharahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa amarahu an ya'tamir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi masa albishir da alheri yace ya je umrarsa yayin da ya zo makka sai wani yace da shi sabauta na ji labarin ka canja addini ko shine sabauta ka canja addini ne sabauta sai ce a wallahi walakin aslamtu ma muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah na rantsa maka da Allah sai dai kawai na musulunta tare da muhammadu babu wani boye-boye ya ce ya yi imani da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama wala wallah wannan ya yi amfani da wani abin da ake ce shi uslubul hakim an ce wai ya canja addini saboda su a wajensu wanda ya bar kafircin nan ya dawo yana sallah ya canja addini ne sai ce shi ne ya musulunta dai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma na shaida muku duk wani abin da zai zo muku daga yamama na ƙwayar abinci na alkama da zai wuce ba sai annabi ya yi izini ya fara aiki kenan la ya ce kun minal yamamaci habbatu hintacin hatta ya azana fi harsu da sallallahu sai annabi ya yi izini za a ba da nama ya wuce ya kwarai kuwa komai yana shiga sallallahu alaihi wasallama da abin da shafi kasuwanci abin da shafi mu'amala sai ya ba da umarni ya ce ai kaza ai kaza sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya nuna mana wannan bawan Allah sumama da ba musulmi ba ne ibn usal kuma ya musulunta kuma ya nuna mana irin yadda waɗanda ba musulmi ba suke tare da annabi da kuma irin haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da kyakkyawan mu'amala da annabi ya masa nema ya fahimci musulunci dan ji ya ce ku sake shi mutumin da yake tamke ke daddaure yake tsammanin ma za a iya kashe shi aka ce a sake shi na malam na'am قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجعل يقول ان جعلني محمد من بعده شريعته وقدم وقدمها في بشر
في بشر كثير في من الأمة بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ومعه ثابت ومعه ومعه ثابت بن زيد ابن شم... ابن شمات وفي يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قطعه قطعه جريد حتى وقف على مسيلمه على مسيلمه في اصحابه فقال لو سالتني هذا القطع ما اعطيتك ولن تأبو امر ولن تأبو امر الله فيك ول... ولئن ادبرت لا يكرن الله ولا يكرن لا يكرنك الله وإني لأراك لا لا لأراك الذي أريد فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه قال ابن عباس فسألت عن فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما رأيت فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أنا نائم رأيت في رأيت في يس- رأيت في يدي في يدي سوارا من من ذهب فأهم فأهمني شأنكما فأوحي إلي من الم- في المنام أن أن ألقكما فنفختكما فدارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما الأنس- الأنسي والآخر مسيلمة
wannan hadisin abu liman ne um, alhakam ibn nafi daga Sh- ah, shuaib ibn abi hamza daga abdullahi ibn abi hussein shine abdullahi ibn abdurrahman ibn abi hussein annaufali tabi'i ne karamin tabi'i ce haddasa nafi bin jubair nafi bin jubair ya zantar da mu shine dan gidan jubair bin mut'im al-qurashi al-madani daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da shi ya ce ƙadima musailamatul kazzab musailamatul kazzab sai ga shi ya zo ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma mutanensa masu zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من الأمر بعده تبئته إن محمد ذي بان شوغبان شي cikin al'amura yasa an zama shugaba to da na yi imani da shi da na bi shi kenan in bai bashi ba fa bai zai bi shi ba ya zo da mutanensa da yawa sun zo a wanke su da sharaɗi amma inda manzo Allah zai bani shugabanci kaji wani mutum shi shugabanci a gabansa wai wai inda annabi zai bashi shugabanci to zai zai bi shi a khalifantar da shi imanin shine abin da yake nema ai abin da ya halakar da shi kenan musulmatul kazzab mala yace wa qadimaha fi basharin kathirin min qaumihi ya zo madinan a cikin mutane da yawa ya taho wato da mutane da mutane da yawa sai manzo Allah ya fuskance shi wa ma'ahu Sabit bin Qais ibn Shammas a tare da shi akwai Sabit ibn Qais ibn Shammas a hannun manzo Allah akwai wato qit'atu jarid kamar wannan na itace ko zarbar dabino wani dan itace haka na dabino qit'atu jarid yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta waqafa ala musailamat fi ashabi har sai da yazo ya tsaya akan musailama a cikin mutanensa annabi ya mai magana akan musulunci sai shi musailama sai yake cewa zan bi ka amma da sharaɗin sai an bani wani al'amari na annabta zai musulunta da shari'i kenan sai manzo Allah ya ce da shi law sa'altani hadhihi alqita wallahi da zaka tambaye ni wannan dan yanki na itacen dabinon nan alqita da za maka faɗa ma ataituka ba zan baka ba eh to ai ya san wato ba mutumin kirki bane musailamatul kazzab da da amar annabta yace walan ta'adu amrallahi fik kuma kai baka isa ka ƙetare umarnin Allah a kanka ba yanda Allah ya yi yanda Allah ya rubuta to haka za ka kasance kuma ba na jin tsoronka walayin adbarta la yaqirannaka Allah inda za ka juya baya ka ƙi ka bi ni kamar yadda damun ya faɗa in annabi ya masa zai bi in bai yi ba bai zai bi ba to Allah sai ya halakar da kai ya soke ka wala in adbarta kai daga akr la ya'qirannaka Allah Allah zai halakar da kai daidai yake da la yuhlikannaka Allah sai Allah ya halakar da kai wa inni la araka alladhi urid kuma ni yanzu gashi ina ganin ka irin abubuwan da aka nuna mu akan ka a cikin bacci na fihi ma ra'aitu na'am fihi ma ra'aitu abinda na gani na gani a bacci an nuna mun kai cewa ga ka yadda kake ya ce wa hada sabitun ya ji buka anni ga sabit sahabi nan zai baka ansa a kaina annabi ce na haƙura ba zan ci gaba da yi maka wani magana ba amma inda wata magana ga wannan sun man sarrafa anhu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya juya ya tafi ya bar shi sai abdullahi dan abbas ke cewa fa sa'altu an qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annaka wato ara alladhi uritu me wannan maganar da annabi ya ce ina ganin abin da aka nuna mun fihi ma ra'aytu fa akbarani abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam kan sai abu huraira sai yake ban labari yace wata rana ina bacci ne sai na gani aka nuna mun wasu awarwaro na zinari sha'aninsu wato na himmatu da sha'aninsu kuma na ji ba daɗi don wannan auroro na zinari kayan adam mata ne sai aka min wahayi fil manami a cikin bacci aka ce anin fuhuma ka bushe ka hura su haka an nafak ya hure su فنفختهما نخولس فطارا يخرجان سكتاشي واتو أم واتو سكبتا خرج يخرج to me fassara wannan mafarki ne ya aka haka sun tashi sun tafi don ya hure saboda Allah ya nuna masa wato ba daraja ba ne zinari ba wani abu ne mai daraja ba kuma za su ƙare kamar yadda ka hure dinnan suka tashi to za su ƙare yawwa wannan abin da shi musailama zai zo da shi yadda kaga wannan zinarin gashi ana ganin kamar wani abin kirki ne amma bajewa zai tafiya zai yace fa'awaltuhuma kaddabain min ba'di ahaduhuma al-ansi wal akhar musailama sai na fassara wannan mafarki nawa wasu makaryata ne za su bayyana eh za su fito a bayana za su yi ƙarfi amma duk da'awa suke kowa ya zama annabi ɗaya daga cikinsu al'ansiyu kenan shi ne aswadul ansi daga bani ans suka ce sunansa abhala wasu suka ce al'aswadul ansiyu ɗayan kuma musailamatu shi ne musailamatu kazzab shi nan Allah ya sanar da shi ba su imani ba sannan kuma ba su da wani ƙarfi yadda ya hure wannan zinarin haka lamarinsu zai tashi ya tafi a banza haramun ne da awar annabta ko yana raye ko baya raye hukuncin sama kisa ne a musulunci na'am
قال حدثنا اسحاق بن بن اسود قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين انا نائم اوتيت
هكذا غرد بخزائن الأرض فوضع بخزائني
بخزائن الأرض فوضع في ك- في كفي سوارا من ذهب ف- فكبر على فك- فكبر علي فأوهي إلي أن أن انفخكما ف- فنفختهما فذهبا فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب ال- صاحب الأنس- صاحب الأنس- صنعاء وصاحب اليمامة
wani hadisi yana da kama da wancan wani ruwar abu huraira manzala ce wata ran ina bacci kaga nan ya gaya mana yana bacci karara sai aka bani taska guda biyu aka bani khaza'inul ardi kai taska ta arziki abinda Allah ya wa manzon Allah na budi da al'ummarsa na ganima da kayan kisra da za su samu da na kaisar da waninsu su Allah ya nuna masa fawada a fi kaffi siwarani min zab sai gashi Allah ya sanya a tafin hannuna wasu auroro guda biyu na zinari fa kabura alayya sai abin ya girmama gare ni gaskiya ma'ana ya nauye ya gare shi saboda shi ba annabi ba ne da ya ginu a kan tara dukiya fa'uhiya ilayya sai aka yi min wahayi a nufi kuma hure su kawai kai Allah ya nuna manzan Allah abubuwa malam yanzu nan wasu mutane ne ake so a nuna mai maɓarnata da za su sai aka yi su da wannan sifar fa na fakto ma fa za ba na kure sai suka tafi sai na fassara wannan mafarki nawa فأولتهما الكذابين اللذين بينهما صاحب صنعاء الأسود الأنسي ده صاحب اليمامة نفسر وانا مفركي cewa wasu makaryata ne za su bayyana masu da'awar annabta da al'ansi da musulmatu al-kazzab eh shi ke tabbatarwa shi annabi ne Allah ya sanar da shi ƙwarai kuwa صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا ارسلت بن محمد قال سمعته مهدي بن ميمون قال سمعت ابا رجاء الوداردي يقول كنا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا هو اخير القيناه واخذنا الاخر فاذا لم نجد حجرا جمعنا آه ج- جمعنا جسوة من تراب ثم جئنا بالشاة فهلبناه فهلبناه عليه ثم ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب فإذا دخل شهر رجب قلنا منسل منسل الأسنة فلا ندعو فلا فلا ندعو رمحا آه، رمحا فيه هديدة ولا سهما فيه هديدة إلا نزعه إلا نز- إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم كنت يوما يوم يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما أرى أرأى أرأى الإبل الإبل على أهل فلما سمع فلما سمعناه بكر فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب
نعم أم يتشي يا كان رواية الصلت ابن محمد رحمه الله شين مالهم إمام البخاري أنا يتشي يا مهدي ابن ميمون الأزي المعولي ياتي ناجي أبو رجاء شين إمران بن ملحان الأدارجي wannan ya musulunta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ga annabin ba shal udariji tab azan masha Allah eh wallah yace da mun kasance masu bautar duwatsu ne ba Allah ba idan muka ga wani dutsen wanda ya foni sai mu jefar da da wancan na daɗin mu ɗauki wanda ya fi ka ji shirme Allah su dutse ne amma sun ga dutsen da ya fi sai su sai su wullar da ɗayan sai su ɗauki ɗayan mana mun samu ahsan minhu alqainahu wa akhadna al-akhar sai mu dauki wato dayan fa idza lam najid hajaran jama'na juswatan min turab in mu samu dutsen da zamu bauta masa ba sai mu tara juswa juswa qita wato wani yanki na turbaya wanda in an in ka hada ka hada ka hada ka hada ka hada shine zai baka kum shine alkaumu da ake fada thumma ji'na bisha falabnahu alai sai mu zo da akuya ko tinkiya sai mu tatsi nononta akan shi kai ثم طفنا به sai mu je mu ta dawafi da shi idan watan rajab ya shigo sai mu rinka cewa nansilul al-asinna munassil ne naka munassilul asinna ni kuma na nansilu to dai ba wani abu bane ma'anarsa fala nada'u rumhan fihi hadida ba mu barin wani mashi wanda yake da ƙarfi a jikinsa ko kibiya mai ƙarfi a jiki illa na za'ana hufaci sai mun zare walƙainahu sai mu ainihin wato jefar da shi a watan rajab wannan wani abu ne nasu na mai na camfi shi ne mahdi yake faɗa na ji abu raja yana cewa kuntu yau ma bu'isan nabi sallallahu alaihi wasallam gulaman lokacin da aka turo annabi ina ɗan ƙaramin yaro ya abu raja ina kiwon raƙuma wa iyalina falamma samina bi khurujihi fararna ila nari ila musallin kadab yayin da muka ji labarin fitowarsa sai muka ruga guda zuwa gudu zuwa ga wuta menene gudu zuwa ga wuta bin musallin matal kadab kenan yana halaka ne Salama al-Kazzab yana cikin wanda suke da'awar suma wato shi ma annabi ne to hukuncin kuma duk wanda ya ce shi annabi ne kashe shi ake duk wanda ya da'awar annabta hukuncin sa me al-mautu so Allah muke roƙo ya mana afuwa akwai kisa ɗaya ɗaya wadda ya da'awar annabta ɗin al'aswadul ansi insha Allah usbul qadir sai mu karanta insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa gobe babu karatu ina da irin abin nan tafiya so sai usbul qadir insha Allah jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته